Thursday. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب السعي للصلاة باب تفيا غسلة باب تفيا إزوا غسلة نعم حدثنا عمرو بن صالح حدثنا عمرو سفو أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن سيبي عن سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال Aba Huraira Allah ya ƙara yadda gare shi ya ce, Na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙuri yana cewa, Idan an tsaye da sallah, kakkuje mata a gurguje, kakkuje mata da matuƙar sauri. Ku je mata kuna tafiya irin wadda kwa saba, tafiya ta al'ada. alaikum sakinatu alhali kuna da nutsuwa kuna tafiya da nutsuwa amma adaraktum fasal abinda kuka riska daga sallar liman sai ku bi shi ku sallata tare da shi amma fatakum fatim abinda ya tsere muku a sai ku cika wannan ruwa kenan yanda aka ruwaito fa'atin mu ya nuna kenan wanda aka riska tare da liman ita ce farkon sallah ƙarshe ƙarasawa za a yi Abu Dawud ya ce, haka nan Zubaidu ya faɗa da Ibn Abi Zibin da Ibrahim ibn Sadin da Ma'amaru da Shu'aib ibn Abi Hamzata daga Zuhuri. Cewa ma fata kun fa'atin mu, abinda ya tsere muku ku cika. Asmanu Uyanata a tasa ruwa daga Zuhuri shi kaɗai ya ce faƙaru kurama. ya zamo kenan a wato abinda aka riska daga sallah tare da liman shine ƙarshen sallah wanda a wato za a zo da shi farkon sallar wanda ya tsere tare da liman za a rama bisa wannan ruwayar kenan قال محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريرة فاتموا سوما دي اتاس رواية فاتموا سكتشف وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم haka nan ablan mas'udin daga annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Qatada da Anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su sun ce fa'atin mu wannan dai wato shine ya jawo bambancin fahimta tsakanin malamai akwai daga malamai musamman kamar Shafi'awa da suke ganin cewa abinda liman ya riska abinda mamu ya riska tare da liman shine farkon sallarsa shi yasa idan ya tashi baliman ya sallama to zai karasa sallar kenan shi yasa bisa wannan fahimta tasu idan da a ce a sallar azahar za a tsere masa da raka'a biyu ya samu raka'a biyu na ƙarshe to in liman ya tashi zai ta zai sallama in liman ya sallama to shi zai tashi ya kawo raka'a biyu ne fatiha faqat fatiha faqat ya zauna ya tahiya ya sallama saboda mai cewa aka yi cika sallarsa ita ko azahar raka'a biyu na ƙarshe ana yi ne fatiha fatiha fakat ba sura wannan kenan akwai wanda suka yi aiki da ruwa ya faƙaru ɗin nan shi yasa su a wajensu da a ce zai riski raka'a biyu na ƙarshe a sallar liman a azahar liman ya sallama shi zai tashi ya kawo raka'a biyu fatiha da sura domin ko abin da ya tsere masa ne zai rama shi ko abin da liman ya baya nan raka'a biyu ne fatiha da sura fatiha da sura shi yasa shi ma haka zai kawo kamar masabar malikawa su sun ce ai duk ruwayoyin biyu a hada ai aiki da su shine suka ce wa wa banal wato wa banal fila wato abinda ya karal kaula abinda yake akwai abinda yake aka ai tsere masa na aiki zai rama amma kuma aiki abinda aka tsere masa na faɗi zai rama amma abinda yake aiki wannan cikawa zai shi yasa ba inda wato mas'alar take iya fitowa fili kamar a ce ya riski raka'a ɗaya daga sallar liman a magarba a sallar magarba wa raka ƙarshe ya riska tare da liman raka abi da aka yi babu shi tun zun an ce zai cika ne kenan zai tashi ya kawo raka'a ɗaya fatiha da sura domin ita ce ta biyun magarbarsa sannan ya zauna tun da bayan raka'a biyu na magarba ana zama a tahiya sannan ya tashi ya kawo raka'a ɗaya fatiha fakat karatu a ɓoye ya zauna ya tahiya ya sallama ya cika kenan wanda ko suka ce a'a ramawa kaɗai zai yi to in liman ya sallama tunda shi raka ɗaya kaɗai ya samu a sallan nan ta magarba me aka tsere masa me aka yi baya nan an yi raka biyu ne fatiha da sura karatu a bayyane shi yasa kenan ashe zai tashi ya kawo raka'a biyu fatiha da sura kuma ba zama tsakaninsu tunda ko wadda aka tsere masa da su ɗin ai ba a zauna tsakaninsu ba shi ko cewa aka yi ya rama su zai zo da sura ka biyu fatiha da sura ba zama tsakanin su yadda kenan yake a masabar hanafiyawa da fahimta irin tasu amma wajen malikawa da suka ce a haɗa ƙaunulukan guda biyu abinda ya shafi faɗi a rama abinda ya shafi aiki a cika da su a wajensu idan ya riski raka'a ɗaya daga sallar liman a sallar magarba to liman ya sallama zai tashi kawo raka'a ɗaya fatiha da sura tunda an tsere masa da raka'a fatiha da sura har guda biyu ma to zai kawo wannan fatiha da sura to tunda yake cikawa yake ashe kenan in ya fatiha raka'a ɗaya fatiha da sura zai zauna ya tahiya sannan kuma ya tashi ya kawo wata raka'ar fatiha da sura saboda raka'a biyu ne aka tsere masa masu fatiha da sura to ya kawo ɗaya a baya ya rage ɗaya zai kawo wannan ma fatiha da sura sannan ya zauna ya tahiya ya sallama shi yasa ta wani wajen mun dace da fahimtar shafi'awa ta wani wajen mun dace da fahimtar hanafiyawa inda mu mun tafi akan cewa alqara'u fil aqwal wal bina'u fil af'al kuma babban abin da dai za a gane akan wannan a yanzu an samu masu yawaita magana kan wannan cewa ai itimami ne kawai cikawa kawai za a yi ba ba ƙara'i za a yi ba saboda ai cewa fakaru ma har ma cewa suke waya fakaru yakan zo da ma'anar atimu gaskiya ne ƙara yakan zo da ma'ana atamma amma ai ba iyaka ma'anonin kenan ba akwai ma'ana ta asali kuma a nan babban abin dubawa shine wanda abin da malika wannan suka tafi a kai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake sun tafi a kai Sayyidina Ali shi ma akan haka yake. To shi din nan bai san magana manzon Allah ba, bai san larabci ba sai a yanzu ne su wa'annan suka san magana ga ai an ce fakaro ba dai ai fatimu ne a'a. A do Allah a ringa ladabi tare da sahaba manzon Allah a ringa ladabi tare da tabi'ai a ringa ladabi tare da alimmatul mazahibi. Ko da mutum yana ganin akwai wata fahimta da shi a ganinsa ta fi, to amma ya kyale musu tasu kai ya ce zai suka ga wanda ya koyi da su tunda su ɗin ma suna da hujja ƙarƙarfa in ba su fi shi hujja ba amma ba a ce ai ba su da hujja ba duk gaba ɗaya shekara yau imamu malik da wafatinsa tun hijira ta ɗari da saba'in da tara ya wafati to koda shi ne kaɗai ya zo da fahimta kaga da mutuwarsa an sami shekara dubu da ɗari biyu da wajen sittin har da wani abu. To duk gaba ɗaya a ce kai sai yanzu da ka zo a yanzu duk komai ya rikice ma kai ne Allah ya baka fahimta. Wanda gaba ɗaya abu ɗan kaɗan da za a ce ka kawo na hadisin ba iyawa za ka yi ba. Kai ba hadisin ma ma Ƙur'anin kansa ba za ka iya yanzu kalmar ƙara-ƙara ɗin da suka zo daban-daban a Ƙur'ani wanda siyuɗi ya faɗa cewa kalmar ƙara ta zo a ƙur'ani da wajen ma'anoni bakwai ko takwas. Shawar ɗan fodo di ya waƙe su a miftar tafsiri. Yanzu aka ce wanda yake jayyar ya kawo ma inda kalmar ƙara-ƙara ta zo a ƙur'ani daban-daban tsakanin marinta da murari'inta da amurinta faƙari ma'anta ƙara da sauransu ba zai ba lallai iya ba. ba lalle ya iya ba musamman aka ce ana so ya zo da su a jere yadda suka fa tun daga ƙura'a tun daga farko tun da fai za ƙare tun mana suka kuma da sauran sayi zuwa ƙarshe ba lalle ya iya ba to amma kuma ya ce ai duk wa'ancan fahimtar da aka yi ba ta yi ba ga wadda take ita ce daidai abi wannan ba ƙaramin kuskure ba ne a addini to in aka duba musannif na ibn abi shaiba ya kawo ruwaya musannif na abdurrazzaq duk sun kawo ruwaya daga sahabbai akan fahimtar wadda yake ta dace da fahimtar da malikawa suka yi anan to
حدثنا أبو الوليد التالسي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إيتوا الصلاة kuje ga sallah وعليكم السكينة alhali kuna tare da nutsuwa وصلوا ما أدركتم abinda duk kuka riska tare da liman ku sallata وقضوا ما سبقكم kurama abinda ya gabace ku kurama abinda ya gabace ku قال أبو داود Abu Dawud ya ce وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة haka ma Ibn Sirin ya rawaito daga Abi Huraira وليقضي ya rama abin da ya tsere masa وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة wa Abu Zarr وروى عنه قال ruwaya an an rawaito daga gare shi fa atimu wa qaru ku cika ku rama wato lifa an an samu sassabawa wajen ruwaya daga gare shi
وما جاء في الجمع في المسجد مرتين ba mu abin da ya zo a game da cewa ai jam'in sallah a masallaci har sau biyu daidai ne wasu sun yi jam'i wasu su zo su sake yi حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وائل عن سليمان الاسود عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah shi kadai فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce على رجل يتصدق yanzu على- a rasa wanda zai taimaka wa wannan yi masa sadaka fa yusalli ma in ya so ya tashi ya sallah tare da shi ashe kenan a a- ba daidai bane a kyale mutum ya sallah shi kadai ban ma a samu wani ya haɗu da shi dan ya samu farlar jami an sani abin da sananne cewa malikawa sun tafi akan cewa duk masallacin da yake yana da liman ratibi karahiya ne bayan liman ratibi ya yi sallah wasu su zo su yi jami wanda su babban abin da suke nufi manufa daga wannan shine wani abu wanda yake farilla ne a musulunci meye shi haɗin kai haɗin kan musulmi cewa ya zama musulmi a haɗu duk abin da za a yi musamman wajen ibada a yi ta gaba ɗaya yanzu ba wakacin da aka ba da damar yin aiki da zahirin hadisin nan irin yanzu amma haka din me ya jawo sakaci a wajen a haɗu ɗin a yi sallah sai mutum ya zauna ma yana hira ko yana wani abu cewa yau ai duk sanda ya tashi sallah zai samu wanda za su yi. shi yasa bai damu ba kenan shi yasa inda za a yi jama'a sallar jama'a musamman- musam- misali a samu mutum saba'in to sai a yi kaga da ke za a samu mutum talatin saboda kowa yana tunanin cewa to ko bai bu ba ai ba zai rasa wanda za su yi ba tare shi yasa ba za a yi himmar abu din ba Eh, wanda shi wannan ne babban abin da su malikawa suka yi kokarin su toshe yana daga aiki da asali babba shine saddu zari'ati toshe kafar da za ta iya zuwa zuwa za ta iya kaiwa zuwa abin da yake banna
babu kiman sallah babu a cikin wanda ya salla a gidansa kuma da rakar jama'a sannan da ya zo setar da jama'a za su yi, sallima ahu cewa ya bi su ya salla حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني على بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله ya عليه yi salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وهو غلام شاب alhali sannan a wato Yazid ibn al-Aswad yana wato ta- matashi yana saurayi فلما صلى yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah إذا رجلان لم يصليا إلا sai ga wasu mutum biyu ba su yi sallah ba suna wani bangare na masallaci فدعا بهما yace a kira su فجاء بهما aka zo da su عرف fara'isu ma suna makyarkata saboda tsoro sun ga alamar lalle laifi ne suka aikata har yasa aka ce a zo da su فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ما منعكما أن تصليا معنا me ya hana ku yi sallah tare da mu qala suka ce sallaina fi rihalina ai mun yi sallah ne a gidajenmu ko mun yi sallah ne inda muka sauka fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tafalu kan ku sake irin wannan za salla dukun idan ɗan ku ya sallah inda ya sauka ko ya sallah a gidansa kuma da rakal imama sannan ya riski liman lam yusalli alhali liman bai riga ya sallah ba yusalli ma'ahu to lalle ya be shi ya sake sallah innaha lahu nafilat za ta zamo ƙari ne gare shi za ta zamo ƙari ne gare shi a wajen malikawa suka ce an so haka a kowace sallah in mutum ya yi ta shi kaɗai in ya zo ya sami jama'a ya bi su amma banda salloli biyu su ne sallan magarba a domin ita wuturun nahari ce sannan kuma sallar isha in har ya zamo ya riga ya wuturi yanda ɗan ashir yake faɗa wani dibat i'adatul fazzi biha la magaribin kaza ishan mutiruha
حدثنا ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن ابي قال Mm. Jabir ibn Yazid yace nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah asuba a Mina بمعناه da ma'ana hadisin da ya gabata
حدثنا قتيبة حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن سعيد عن نوح بن سعفات عن يزيد بن عامر قال a Yazid ibn Amir yace جئت والنبي صلى الله عليه naje wa- alhali Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah وجلست sai na zauna لما ادخل معهم ban shiga tare da su ba a cikin sallah قال yace انصرف manzo علينا Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama ya ga Yazid yana zaune قال yace ألم تسلم يا يزيد alam tuslim Ah, yazidu kai ba musulmi bane kai ba musulmi bane ana sallah kana zaune قال بلى يا رسول الله kad aslamtu yace a ai na riga na musulunta kwarai na riga na musulunta ya rasulullah قال yace manzo Allah yace وما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتي me ya hana ka ka shiga tare da mutane a sallar da suke قال sai eh, yazidu yace إني كنت Ah, صليت ai في na yi sallah ne a gida وأنا أحسب أن قد صليتم a zatona na ɗauka cewa zan zo in tarar kun riga kun yi sallah فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace إذا جئت إلى الصلاة idan ka zo ga sallah فوجد الناس hawajjatan nasu ka samu mutane suna sallah صلي معهم ka zo inda ake sallah ka samu mutane suna sallah to ka bi su kai ma kai sallah وإن كنت قد صليت ko da a ce ka yi sallah a gida قل لك sai نافلة zama ƙari gare ka nan da aka ce nafilatan ba wai lalle wato ana nufin a nafila ba a ta zama ƙari gare ka أمم. وهذه ta yi kuma ya zama a ta waccan da kai a gidan ta zama ƙari gare ka ta zama nafila gare ka wannan kuma ita ce farilla wa hazihi maktubatu wannan kuma ita ce farilla wa hazihi maktubatan wannan ta zama farilla su balikawa da yanda suka ce mufawwiran mamuma أمم.
ya sake sallar yana mai fawwarawa ga Allah a cikin ya sanya wadda ya so ai wadda ya nufa a ciki a matsayin ta farilla ɗayan kuma ta zamo nafila نعم Ah, kuma lalle in zai sake a wajen su malikawa sai dai ya zamo mamu ba zamo liman ba نعم حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصارية wani mutum قال sadibin huzaimata ya faɗa min ya cewa ya tambaya ba ayyub al-ansari sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama faqala yace da shi يصلي أحدنا في منزله wani صلاة wakacin wani a cikin mutayu ya ya sallah a gidansa ثم يأتي المسجد sannan kuma ya zo masallaci وتقام الصلاة sai ya zamo sai sannan ne za a yi sallah a sannan ne aka yi kamar sallah وأصلي معهم in haka ta faru gare ni daidai ne in bi su in sallar أجد في نفسي من ko kuma sau da yawa nakan bi su in sallah sai ya zama ina jin wani damuwa a zuciyata cewa anya ba na yi- ba ba daidai na aikata ba tunda ai na riga na yi sallah أمم. فقال أبو أيوب a sai Abu Ayyub al-Ansari ya amsa masa da cewa سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه mu ma da وسلم.
kake gani mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga irin wannan Kala sai ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika lahu qalu jam'in ai wanda duk yayi haka za a bashi rabon wanda yayi sallah tare da jama'a za a bashi rabon wanda yayi sallah tare da jama'a
babu idza salla fi jama'atin summa adraka jama'atan yuqilu ai to babu idan yayi sallah sannan yazo ya samu wata jama'a za ta yi sallah ya sake
حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان يعني مولى ميمونة قال أتيت بن عمر على البلاء na je wajen Abdullahi Umara ina mu da ake kira Bala وهم يصلون alhali su suna sallah فقلت nace da shi ألا تصلي معهم a tunda za- ga sallah suna sallah ai ta nake sai ka bi su kai sallah kai sallah قال sai Abdullahi Umar ya ce قد صليت hakika na riga na yi sallan nan إني سمعت رسول الله صلى الله na عليه ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ka ku yi wata sallah a rana sau biyu azhar in aka yi ta azhar ya wadatar sai dai maganar da aka yi a baya na wanda ya yi ta shi kaɗai to in ya sami jama'a ya iya bi ya sake amma wanda ya sallar a zahar masalan a cikin jama'a sannan ya zo ya samu wata jama'ar suna yi ba daidai ba ne ya ce zai sake shi ne faɗin malikawa inda mai motarsa ya kawo wala ta tafaralu مم.
wala ta tafaralu jama'a wata ba ta fin wata malamai suke faɗa mana cewa fifikon da zai hukunta a ce a sake sallah مم.
amma wannan bai hana a ce ai wata jama'ar ta fi wata ba ai sallah da jama'a mai yawa ya fi ai sallah da jama'a kaɗan haka nan ai sallah da mutane mafifita ya yi ya fi a ce an yi sallah da wanda ba su kai kamar su ba a matsayi نعم.
to
باب جماع الإمامة وفضلها babu wato a cikin matattara game da ah, lamarin limanci da farlan yin limanci حدثنا سليمان بن داود المحري حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي الإي الحمداني قال سمعت عقبة بن عامر يقول na ji kwata bin amir yana cewa سمعت رسول الله na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من أما الناس wanda ya wa mutane limanci فأصاب الوقت ya dace da wakaci فله ولهم abin da ya yi masa ya yi musu ya yi daidai su ma ya yi musu daidai ومن انتكس من ذلك شيئا wanda ya rage wani abu ko daga wannan kamar ya zama wakacin ya yi shi yana liman ya ki tsayawa a yi sallah sai da wakaci ya fara tafiya ko ma an shiga wakaci da ruri ko abin da ya kamata haka فعليه to ولا عليه laifinsa ne su wanda suka bi shi ba inda shi ne ya jawo a har abin ya kai ga haka to laifinsa ne su ba su da laifi
باب في كراهية التدافع عن الإمامة babin cewa ba a son a ringa turereniya a kan limanci in aka ce wannan ya zo ya limanci inda ya cancanta ya je ya limanci kai ya ce a to ba gawa na ba gawa ne
حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا مروان حدثني طلعت
حدثتني تو طلحة أم غراب أن أقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم ita aƙila ɗinnan wata mace ce daga Banu Fazara wato bararrasu ce ba wai asalinta daga cikinsu ba ne.
عن سلامة بنت الهري بنت حرشتها بنت الهري الفزاري.
قالت مم.
سمعت رسول الله Na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن من أشراط الساعة "Uhu, أن يتدافع أهل المسجد mutanen masallaci su ringa ijejeniya tsakanin su a cewa na huce ka sallaci a ba gawa na ba shi ma ya ce ba gawa na ba la jiduna imaman yusalli bihim arsa limamin da zai musu sallah to haka din yana daga alamun zuwan sa a alkiyama
باب من حق بالإمامة babu wa ya fi cancanta a ce yayi limanci حدثنا أبو الوليد الثالثي وحدثنا شعبة أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن س- س- سمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أم القوم أقرأهم لكتاب الله Ah, wanda ya fi iya karanta ƙur'ani shine da haƙin yau mutane limanci وأقدمهم قراءة da wanda ya fi daɗe wasu a iya karatu an kano fil qira'ati sawa'an idan suka zamo daidai suke a wajen iya karatun Qur'ani li ummuhum aqdamuhum hijratan mafi dadewarsu a hijira wanda duk ya riga hijira a cikin su to shi zai musulmanci an kano fil hijrati sawa'an idan zama a hijira suka zamo daya li ummuhum akbaruhum sunna to wanda yake yafi sewan shekaru mafi girman su a shekaru ya musulmanci la ummu rajulu fi baitihi ba daidai bane a gidan mutum a ce za a yi masa limanci wala fi ko a sunnati sarautarsa wala yujlasu ala takrimatihi illa bi ba daidai ba ne a zauna a kan shimfiɗarsa ta musamman in ba shi ya yarda ba.
ala shubatu Mm, Shubatu ya ce, wa qultu li isma'ila ya ce da Isra'il ibn Raja'im, la takrimatuhu me ake ke, me ma'ana ta karimatuhu?
ala firashu A- Ya ce shimfiɗarsa, shimfiɗarsa ta musamman ba daidai ba ne ka zauna a shimfiɗar mai gida ta musamman sai dai in shi ya ma izini.
حدثنا ابن معاذ حدثنا ابي عن شعبة بهذا الحديث قال فيه Ya faɗa a wannan ruwayar, ولا ام الرجل رجلا في سلطانه ba daidai ba ne mutum ya huce wani limanci a inda yake mulkin wancan.
قال ابو داود Abu Dawud ya ce, وكذا قال القطان عن شعبة in aka da muhim kirata wanda ya fi daɗewar karatu.
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن العامش عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن سمعج دمعج الحضرمي قال سمعت ابو المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث Ga wannan hadisin قال ya ce, إن كانوا في القراءة سواء in suka zamo daidai a wajen iya karatun Ƙur'ani, عالم to بالسنة wanda ya fi su sanin sunna tsari, إن كانوا في السنة idan wajen sanin tsarin ma daidai ne, ما قدموا to wanda ya fi daɗewa a hijira, ولم يقل bai ce a ta- wannan ruwa faɗa da muhim kiratan ba.
قال أبو داود Abu Dawud ya ce, رواه الحجاج بن عبدة عن آه.
إسماعيل in ƙala, ya ce a tasa ruwayar, ولا تقل على تكرمة أحد kakka zauna a kan shimfiɗa ta musamman ta wani, in dai ba shi ne ya yarda ma ka zauna ba.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر فمر minan nas muna kan hanya inda mutane suke hucewa gare mu إذ أتوا النبي صلى الله عليه وسلم wato su garinsu ko ƙauyensu kama akan hanya ne wanda wajen hanya ce zuwa madina shi yasa duk masu zuwa madina sukan bi ta wajensu
فكانوا إذا رجعوا sun kasance in sun dawo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sukan sake hucewa da mu أخبرونا su ringa ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza ya faɗi kaza كنت غلاما na حسنا kasance yaro ne da Allah ya hore min kiyayewa duk maganar da na ji sai ya zama na kiyaye حفظت من ذلك قرآنا daga كثيرا irin wannan maganganun da masu zuwa wajen annabi suke faɗa in sun dawo daga wajen su sai na kiyaye Qur'ani mai yawa فانطلق أبي وافدا إلى رسول mahaifina ya tafi yana mai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu jama'a daga mutanensa علمهم الصلاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su sallah وقال yace أمكم أقرأكم wanda ya fi ku iya karatun ƙur'ani wanda a cikin ku ya fi iya karatun ƙur'ani shi zai ringa yi muku limanci كنت أقرأهم a na zama duk a cikin mutanen ba wanda ya kai ini a wajen iya karatun ƙur'ani لما كنت أحفظ saboda irin abin da na haddace daga baki daga bakin masu bi ta wajenmu فقدموني da suka hu- gabatar da ni ne musulmanci وكنت أؤمهم na kasance ne musulmanci وعلي بردة ina sanye da wani bargo ba fa- ƙarami fatsi-fatsi وكنت إذا سجدت ya na kasance idan na yi sujada تكشفت عني anni sai ta ringa budewa har a ringa ganin duburata فقالت امرأة من sai wata mace ta ce واروا أن عورة قارئكم aka ba ta ku ringa lullube al'aurar malamin nan limamin nan naku daga gare mu فاشتروا لي قميصا suka sai min riga irin wadda ake sakawa a ƙasar Oman فما فرحت بشيء بعد الإسلام amma Faritu yace ban taba farin ciki ba da wani abu bayan shiga ta musulunci irin yadda ne farin ciki da wannan rigar da aka saya min وكنت أؤمهم na kasance ne musulmanci alhali ina ɗan shekara bakwai ko ɗan shekara takwas wannan shine hujjar malamai da yawa kamar shafi'awa da suka tafi akan cewa ashe yaro ma ya iya limanci ko da a sallah ta farilla wanda wannan ƙaulin kamar ƙurɗubi mai tafsiri daga malikawa ya zaɓe shi cewa eh wannan maganar haka ne sabanin yanda mafi yawan malikawa suke kai na cewa yaro karami baya limanci a sallah ta farilla ba sai dai a sallar nafila to حدثنا النفيلي وحدثنا ضايبا حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر da wannan hadisin قال yace كنت أم في na kasance ina musulmanci مرسلة a wata ab- bargo wanda take kira musal fiha fatkun da yake ta dan keci وكنت إذا سجدت ina kasance idan nayi sujada وجدت فيه sai dubura ta ta ringa bayyana أخبرنا قتيبة حدثنا وكيع عن مسعد بن حبيب الجرمي حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
to wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فلما أرادوا أن ينصرفوا yayin da suka nufi su juyo قالوا يا رسول suka ce الله ya rasulullahi يا أمنا waye zai mana zai ringa mana limanci قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace أكثركم جمعا للقرآن wanda yafi ku tara qur'ani wanda yafi ku tara qur'ani أو أخذا للقرآن ko ko wanda yafi ku rukun qur'ani لم يكن أحد من القوم جماعة ما جماعته ya yace cikin jama'ar gaba daya ba wanda ya tara abinda ni na tara daga qur'ani قدموني sai suka gabatar da ni وأنا غلام alhali ina yaro وعلي شلة لي ina tare ina saye da wani mayafi na قال فما شهدت مجمعا من جميع إلا كنت إمامه yace tun daga sannan duk inda yake an taru daga jarmu kabilar jarmu ta yi taro in za a yi sallah to ni suke gabatarwa musulmanci وكنت أصلي على جنائز na kasance ina yi masa sallar janaza ma har izuwa yau
قال أبو داود
Mm.
رواه يزيد بن هارون an misali ibn habib al-jarmi an abri ibn salama ta qal yace لما أخذ قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم lam yaqul an abihi bai ce an abihi ba القانبي وحدثنا أنس يعني بن أياد حاء tahwili حدثنا الخيثم بن خالد الجحني المعنى قال ma'anar ta dace ko da yake lafazin da dan bambanci عن ابن عمر أنه قال Mm.
لما قدم المهاجرون الأول yayin da wanda suke hijira na farko suka zo madina نزلوا الأسبة قبل مقدم رسول الله سنزو- صلى الله عليه وسلم كان أمه صالح مولاه Salimu bararra abin Huzaifa shi yake musulmanci.
وكان أكثرهم قرآنا Ya fi su yawan sanin Ƙur'ani, yana cikin mahaddata Ƙur'ani na farko.
زاد الحسن Hmm.
وفي Ai sabu a tasirwa ya daɗe cewa akwai Umar ibn Haddad da Abu Salma ibn Abdul Asad da a cikin su, amma dai tare da haka shi Salimu ake gabatarwa yake limanci.
أمم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حاء Tahwili حدثنا مسدد وحدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد ma'anar ta dace ko da akwai bambanci a lafazin kaɗan. Ya karɓo daga hal daga Abi Kilaba daga Malik ibn al-Huwayrisi عن النبي صلى الله عليه cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Malik ibn al-Huwairisi ko ko da wani ya faɗa wani abokinsa ne إذا حضرت الصلاة idan sallah ta zo فأذنا ku yi kiran sallah ثم أقيما sannan ku yi kama ثم لأمكما أكبركما sannan wanda ya fi girma a cikin ku yi muku limanci جادس مسلمة قال Mhm. ya ce إذن mu متقال biyun a sannan muna kusa da juna a ilimi
قال وفي وفي حديث إسماعيل قال خالد qultu la abi kilabata nace da abi kilaba القرآن a to biya anan ba a yi magana qur'ani ba aka ce wanda ya fi shekaru shi zai limanci قال ya ce ai abin da yasa ba a tsaya ba a magana qur'ani ba saboda suna dab da juna a wajen sanin qur'ani
حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا حسين بن عيسى الحنفي حدثنا الحكم بن عبانه عن اكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله manzo عليه Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يعزلكم خياركم wanda suke zababbo a cikin ku su zama su ne za su ringa yi muku kiran sallah ولأمكم قراءكم wala ummakum qur'aku wanda suke gwanaye a wajen karatun qur'ani a cikin ku ko wanda suka fi iya karatun qur'ani ya zama su za su ringa yi muku limanci Salam da sai tashi babu imamatin nisa'i نعم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سلك بالحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين